الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yin musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma muna cikin yinin lahadi 25 ga watan hudu shekara ta 1441 muna kuma 22 ga watan 12 shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke unguwar Bariki GRA a garin Gumal jihar Jigawa don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha rubutun babban malami marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Allah ya jinta ya gafarta mishi wancan satin mun kwana ne akan adiyatul istiftahi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bude sallah da su mun karanta addu'a guda biyu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya azwa karshen ta inda muka ce ita ce tafi shahara a cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bude sallah da ita sai ta biyu ita ce wajhat wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa yan uwa sun karanta ta har mutum uku kuma gaskiya sun yi matukar kokari wajen karanta ta wataƙila dama za a bada da wajen sama da mutum goma kuma sama da haka ina da yakini za su amsa amma dai wanda suka yi gaggawar ɗaga hannu su muka zaɓa wanda ido na fara kaiwa kansu kuma dukkanin su sun karanta Allah ya saka wa kowa da alheri wanda ma ba su karanta ba dai na tabbatar za ta yi musu amfani a cikin ibadojinsu tsakaninsu da Allah madaukakin sarki Allah ya sa ci gaba da haddacewa don ikhlasi da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda suka haddace din Allah ya ƙara musu kaifin hadda da sauran hadda cikin nasusu na addinin musulunci kai tsaye ba mu tashi addu'a ta uku ce addu'a ta uku yace mithluhu kwatankwacin waccan addu'a ce da ta gabata duna qaulihi amma banda faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko banda faɗin da yazo cikin hadisi anta rabbi wa ana abduk ilak shine banda faɗin anta rabbi wa ana abduk daidai take da waccan amma in ka zo anta rabbi wa ana abduk sai ka tsaya wa yazidu amma yana ƙara Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika da haka kenan zaka karanto ta Allahumma ko wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin na cire abin da yake cikin baka din in kaga dama ka sa in kaga dama ka cire lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك kamar an rage kenan daga cikin watan ko don haka in ka karanta ta iyaka nan to ka sake samun wata addu'ar ta buɗe sallah don haka ga wanda ya haddace ta wancan sati yau an rage masa aiki kenan cikin abin da zai an rage masa maimakon layi takwas ko tara idan ya yi layi hudu ya wadace ta shi abin da yake nufi da mitluhu kwatankwacin wadda ta gabata shi wani ita ce ta uku ta hudu sai ce mitluhu aiban kwatankwacin dai ta wancan satin ce ila qaulihi har zuwa fadin shi wa ana awwalul muslimin da da ake cewa wa ana awwalul muslimin wa yazidu sai ya kara nan kuma abin da ake karawa ya bambanta da ya zo abin da ya zo cikin waccan riwayar za ka ce wajahatu wajihi lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai ka ce Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa ant kaga wannan kusan akwai gabar a cikin waccan sai wancan satin amma manzon Allah ya ƙara mata al a'mal ne shi da abin da ya bambanta su اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka la yahdi li ahsaniha ba mai shirawa zuwa ga mafi kyawun ɗabi'un da ayyukan illa an taface kai kadai wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mali Allah ka kare ni munanan ɗabi'u da munanan ayyuka la ya fi sayyi'aha ba mai kare mutum daga munanan ayyuka illa anta ba ce kai ya Allah madaukakin sarki wannan ita ce addu'a ta hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bude sallah da ita da haka wanda Allah ya taimake su suka haddace ta wancan satin dan gyare gyare ne za su za su samu addu'a ta uku da addu'a ta hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bude sallah da ita sai addu'a ta biyar ita ma kusan shahararriya ce ita ce mutum ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk na ko na tsallake na na tsallake na okay ji ne kamar magana ake ok alama ce ta an haddace haka ake so subhanaka allahumma bihamdik sarki ya tabbatar maka haka godiya ta kace ya Allah wa tabaraka smuka sunayenka su albarkatu mana akwai albarka a cikin sunayenka kamar yadda Allah ya tabbatar da cewa shi sunayen nasa tsarkaka ne madaukaka ne wata'ala jadduka matsayinka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka babu abun bautawa face kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin ta a lokacin bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka to ita wannan addu'ar sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ita inna ahabbal kalami ila Allah mafi soyuwar zance zuwa ga Allah an ya kula al'abd shine bawa ya ce subhanaka allahumma ila shine mutum ya faɗi waccan addu'ar har zuwa ƙarshen ta Allah yana so ya ji bawa ya faɗi wannan addu'ar subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu Allah yana so ya ji ka faɗi wannan da haka ake yawan yin ta cikin sallolin farilla ake yawanta cikin salloli na nafila tare da cewa nan galibi sun fi zuwa ne a salloli na farilla ne subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk mithluhu ta shida yace kwatankwacin ta biyar wa yazidu fi salatil layli amma manzon Allah yana ƙarawa amma fa a sallar dare la ilaha illallah salasan Allahu akbar katiran salasan ma'ana idan manzon Allah zo karanta ta zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar katira Allahu akbar kathira Allahu akbar kathira haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke fadin ta Allahu akbar kabira kai ko na ni kuma na tasawa kathira ko Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa amma wannan a cikin sallar dare da haka iyaka wacin subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka sallar dare da sallar farilla dai ana karanta ta in za ka sa ta a cikin sallar nafila to manzon Allah yana ƙara wannan la ilaha illallah sau uku Allahu akbar kabira sau uku da haka in kai wannan ka samu addu'a nawa addu'a shida kuma za a gansu duk suna leƙe da juna har yanzu ba a je inda yake da matsala ba tunda an tsallake ko kuma an haddace ta biyu ta wancan satin don haka da ta uku da ta hudu insha Allah an haddace ta ta biyar ina karantawa duk masallacin sun bi ne yana ɗauka ma kamar wani abu ne ya faru alamar an haddace ta don haka kenan duk wanda suka haddace ta biyar abin da suke da bukata su ƙara kawai la ilaha illallah sau uku Allahu akbar kabira sau uku ita ma addu'ar wannan buɗe sallah an same ta insha Allah ta'ala ta bakwai shine mutum ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila sauki ko na'am Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا شكنا فيت استفتح بها رجل من الصحابة ونمتن تكن صحابة يبوئي صلى دئيتا فمن الله صلى الله عليه وسلم يبئيتا amma sai Allah ya kaddara manzon Allah zai yi ikirari a nan gurin wani mutum ne ya bude kawai da ya zo kabbarta sallah kawai sai ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا girma ya tabbata ga Allah ma'abocin girma walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah kasiran wacce take mai yawa wa subhanallahi Allah ya tsarkaka ko tsarkinsa ya tabbatu bukratan a safiya wa asilan da lokacin yini da haka safiya da yammaci Allah madaukakin sarki na dawwama a cikin tsarki wannan ita kirari ga Allah madaukakin sarki kaga an samu me an samu girmamawa an samu godiya an samu tsarkaka ga Allah madaukakin sarki shine abin da muka faɗa tun farko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah yana yabon ubangiji ya kambama shi ya tsarkake shi Allahu akbar kathira kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila sai ta istaftaha biha rajulun min as-sahaba wani sahabi ne ya buɗe sallah da ita faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince tabbata a gare shi yace ajibtu laha nayi mamakin wannan addu'a futihat laha abwabus samai an buɗe mata kofofin sama eh yana faɗi addu'ar tana zuwa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai a fili ake yin addu'ar ne a asirta ake ko a fili a asirta ake yi to amma aka yi ta je kunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na na asircewa ce sama sama na wannan yake nuna maka bambanci tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane watakil yanzu kai abin da ka furta idan Allah madaukakin sarki so sai sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah shine masanin gaibi ba wanda ya isa ne sai gaibu shi alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada ba wanda isa ya hau ya gano gaibu na Allah madaukakin sarki illa man irtada min rasul sai dai abinda Allah ya amince na wani manzo in Allah ya so ya bahi labarin gaibu ko abinda yake gaibu ne sai Allah ya sanar da shi da haka abinda wannan mutumin ya furta sirri ne tsakaninsa da shi da Allah amma sai Allah ya so manzon Allah ya ga wannan ko ya ji wannan kalmomin da kunnen shi sannan abinda zai hau sama wannan sirri ne ilahi yas'adu al-kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u idan ka faɗi kalma mai kyau mai daɗi ilahi yas'ad wannan kalmar tana tafiya ana ɗaga ta ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yanzu kana zaune ka ce Allahu akbar alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah ko ka karanta alqur'ani wannan duk suna cikin al-kalimu tayyib to wannan ayyukan kai tsaye tafiya suke zuwa ga Allah madaukakin sarki me yake taimakawa wannan ayyukan su yi gaggawar tafiya sai ce wal amalu salihu yarfa'u aiki na kwarai shi Allah madaukakin sarki shi yake daga shi ko kuma aiki na kwarai shi ke daga wannan alkalimu tayyib da haka to wannan mutumin yana faɗa alkalimu tayyibu ne ilahi yarfa'ul a yas'adu alkalimu tayyib yana faɗi wannan kalmar sai ta miƙe tana miƙewa yana za ta ci birki kan ta ƙarasa duk wata ƙofa da take sama sai aka buɗe mata ta zaɓi ta inda take so ta ce shi ne ya ce ajibtu laha na yi mamakin wannan kalmar futihat laha an buɗe mata abuwabu sama'i dukkanin ƙofofin sama ta shiga inda take so da haka in ka daɗe babu kyakkyawar dangantaka tsakaninka da Allah madaukakin sarki kana ji kamar ka masa laifi kamar Allah ya juya maka baya kamar ana horanka ka dage da kalmomi masu kyau eh duk lokacin da ka ji duniya ta maka kunci an takura ka an gallaza ma rayuwar ka rasa inda zaka sa kanka koma ka je ku yi sulhu tsakaninku da Allah madaukakin sarki malamai suka ce daga cikin laifin abin nan asar na zunubi tasirin da zunubi ke yi to Allah madaukakin sarki kan cire alaka tsakanin shi da bawa cire alaka tsakanin shi da bawa shine yakan hana bawa ya ambace shi saboda in ka ambaci Allah to kalmar tana zuwa gare shi to cikin horon da Allah zai ma sai ya hana ka ambace shi in ka zo alwala sai ka kafa cewa bismillah in ka zo shigo masallaci sai ka kada farin bismillah Allahumma aftah li abwaab rahmatik in ka tashi fita sai ka kasa fada in ka tashi shiga ban daki sai ka kasa yin zikiri in ka tashi cin abinci sai ka kasa ka kasa karanta alkur'ani kai kowa sa ka bude da kaga ana maganar hadisi sai ka ji kunci a ranka wannan Allah ne yake yanke alaka da kai baya so ya mu'amalanci wallahi jin mutum yana gudun zikiri yana gudun ambatan Allah yana tsoron karanta alkur'ani baya so ya zo wajen karatu Allah ne yake yanke mu'amala da shi in kana so ka kulla mu'amala a mu'amalar katta yanke ka zama to mai yawan ambatan Allah shine wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanaka ratbun bi dhikrillah kada harshen ka ya bushe da ambatan Allah ko da yaushe ya zama to yana danyi da an jima ka ce astaghfirullah alhamdulillah Allahu akbar ko zan je kuke a majalisa da kuke kace subhanallah astaghfirullah shikenan ai dai kai wani abu da yake akwai ambatan Allah madaukakin sarki idan zaka miƙe kai kafaratul masjid ita ce wace سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقل شيء أبن دزاكوي إن كن أوا أكو أمجلس banda gulma da cin naman mutane da zagin in siyasa da fashin siyasa an kare to dan zaka tashi kai wannan zikiri din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zata kankare abin da kai waɗancan asarar da ka yi Allah zai yafe laifukan da suke ciki har sai idan akwai na mutum wani ya kunfiya tsakanin kai da shi Allah a gaban Allah madaukakin sarki akwai wanda in ka zalunce shi wannan sai an tsaya da kai da shi a gaban Allah ka mai kazafi saboda yana ɗan siyasa ka mai ƙarya saboda yana shugaba ka zage shi saboda yana shugabancin ka wannan za ku tsaya gaban Allah madaukakin sarki in ya saci kuɗin ka kai kuma ka saci mutuncin shi in ya danne maka aiki kai kuma ka taɓa martaba shi in ba a yi sa'a ba sai a yi ba bashi tsakanin kai da shi to amma dai akalla laifin da yake tsakanin kai da Allah ne idan ka yi wannan kafaratul masjilis to insha Allah ba a kan kare ta to kaga wannan yan kalmomi ne ya faɗa ga sunan duka masu sauki ne ina ji kusan duk masallacin an haddace su alhamdulillahi kathira alhamdulillahi kabira walhamdulillahi kathira Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا manzon Allah ce nayi mamaki duk wata kofa da take sama an buɗe mata to za a ce kana da wani aiki kana da yaqini wannan aikin zai samu ubangiji ya kamata ko a sallar isha ne mujarraba ta ko Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila tambaya ta takwas ko addu'a nau'i ta takwas ita ce yake cewa alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wato duka addu'o'in istiftahi ba kamar akwai satar ansa a cikin su ko wannan ma akwai satar ansa a ciki na ta yi kama da me addu'ar dagowa daga ruku'u ko sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد يكتي حمدا كثيرا طيبا مباركا kaga akwai dangantaka tsakanin wannan shi yasa an lokaci in kana tsaka karatu wata tambaye tana ansa wata yanzu ka ga wannan ta an samu abin da zaka yi bayan ruku'u abin da zaka yi bayan ruku'u ya taimaka maka wajen addace addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta buɗe sallah ita ce alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi godiya ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki hamdan kathiran godiya mai yawa tayyiban mai sarki mubarakan fihi wacce take dauke da albarka ko mai cike da albarka sai ta istaftaha biha rajulun akhar wani mutum ya sake bude sallah da ita fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah kira da mutum tabbata a gare ni yace laqad ra'aytu 12 malikan yace wallahi na ga mala'iku 12 yabtadirunaha suna yi mata wawasu suna gaggawa zuwa ga wannan kalmar ayyuhum yarfa'uha waye zai daga ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ita wacce an bude mata kofofin sama ne ta shiga ta inda take so shi kuma wanda da yace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sai ga mala'iku goma sha biyu nan cikin gaggawa a guje yabtadirunaha suna gaggawa a kanta ayyuhum yarfa'uha waye zai daga ta zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka kenan kaga kulla alaka fa neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ana yin ta cikin abubuwan da suke masu sauki ne ba abin da yake da sauki wallahi kamar addini wanda ya kwana yana buga kirji ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wata sai zai sha wahala ko amilatun nasiba a cikin masu aiki akwai masu shawiya kuma in ba su yi sa'a ba sai su shiga wuta a dalilin wannan aiki waɗansu ko cikin arna ne za ka ga sun zo da tsarin ibada da tsarin bauta sai ka ga akwai azaba a cikinta wani wanda a bautar za ka ga an ce maka babu abin da za ka iya sawa sai jan kyalle jan kyalle ne kawai za ka sa ka naɗe jikinka ba za ka yawo da takalmi ba kuma in ka shigo masallacin ko ɗakin bautar su idan awa uku za a yi ko kuda cije ka ba za ka motsa ba ko sauro cije ka ba za ka motsa ba za ka ga iya ƙarshen nutsuwa haka suke nutsuwa har sai lokacin ibada ya kare sun fito amma kuma aka ce kai ka ba su lada ka iya ba su abin da zaka ba su kaga aiki ne an yi an sha wuya amma babu karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shi babu abin da za a samu shi yasa shi duk aikin musulunci aikin manzon Allah ba wahala kawai sai lada a cikin shi in kaga an sha wahala a aiki to tabbas wannan aikin ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ana adungure ana ambatan Allah ana adungure ana guduma ana tsalle ana faduwa ana gumi ana suma wannan ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a wannan kalmomin duka ban ga abin da za su ma'anin ba a wannan ban ga abin da za a yi gumi ba ban ga abin tashin hankali a ciki ba babu abin da zai faru alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wanda yake hagunka ko damar ka ba zai san ka faɗi wannan kalmar ba amma kuma ga mala'iku suna da babi su dauke ta zuwa ga Allah madaukakin sarki Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila babu wahala a cikin ta subhanaka allahumma bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk inda daddare ne ka karanta ta subhanaka allahumma bihamdi wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira shikenan sai ka ci gaba da tarawihin ka ko ka ci gaba da shafa'i da wutirin ka an gama duka babu abun wahala babu abun tada hankali a cikin ta abin da yake da bukata da mu sadaukar da yan kankanan lokacin mu yi kokarin haddace ta babu laifi yan unguwa ɗaya ko yan guri ɗaya wannan ya je ma wannan wannan ya je ma wannan bayan kwana biyu a tambayi juna bayan kwana uku a tambayi juna in ta riga ta zauna wata il ta zauna kenan har abadan abada Allah madaukakin sarki ya samu dace eh lokacin da na rubuta ta akan kwamfuta iyaka wannan na rubuta saboda akwai abubuwan da za mu yi mukarana akan su nake tsammanin zai cinye lokacin Allah ya kaddara mun ya goge kamar da na faɗa mun yi amfani da littafi kuma ta cikin takaitaccen lokaci na kai ga iyaka inda nake ganin na tsaya anan za mu tsaya insha Allah ta'ala lokaci na gaba sai mu tashi akan addu'a kala ta tara Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna da dai abinda Allah madaukakin sarki ya sare abinda muka faɗa da mun dole dai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ga tambayoyi kamar haka assalamu alaikum tambaya ta ita ce shin akwai wata tazara da aka kiyasce wajen wucewa ta gaban mai sallah idan bai sanya sutura ba misali yana sallah a sahu na shida za ka iya wucewa ta gabansa a sahu na ɗaya Allah ya ƙara ilimi da basira wasu malaman suna ganin matsawar tazarar da take tsakaninka da mai sallah ya wuce zira'i uku in ka wuce ta gaban shi baka wuce ta gaban mai sallah ba amma dai gaskiya ni ban ji hankali na ya kwanta da ita ba ban ji ba amma tabbas malamai sun faɗi haka in ya wuce tsawon zira'i uku ba haka ba kauce ta gaban shi ba saboda shi ma sitar an ce ya sa ta ne zira'i uku din ya suka ce to duk abin da ya gota zira'i uku ya halarta a wuce na karanta wata fatawa ta imam al-usaimin ko ta ibn bas yana cewa in banda cikin haramin maka saboda cunkoso da za a iya takura mu al'umma nan ne aka ce an sassauci inda takura a iya wuce ta gaban mai sallah saboda matukan sahama shi kawai babu albani na ganin har a cikin harami sai an yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kil kuma idan iyaka zira'i uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan za a iya hakurin tsawon 40 a hakura da haka ni ina ga abin da yafi dacewa ai hakuri a tsaya kar a wuce ta gaba mai sallah wallahu ta'ala a'lam amma tabbas waccan maganar akwai ta kuma malamai suna yin ta Allah ya samu dashi kai ana ko an shiga hima rufe boda saboda takarda assalamu alaikum Allah taimakin malan da ɗaliban shi Allah taimakin mu ba ɗaya da sauran al'ummar musulmi amin malan a taimaka mini da addu'a ina cikin damuwa mai yawa na gode ƙwarai da alamar damuwar tunda takarda ga ta ita ma 'yar gunduwa ce sosai ko eh to muna addu'a da gaskiya din da shi da sauran al'ummar musulmi wanda suke cikin halin kunci da damuwa Allah madaukakin sarki ya kawo musu sassauci ya kawo musu mafuta a cikin al'amarinsu eh kuma ake yawan tawakkali ga Allah madaukakin sarki a yawan gyara alaka tsakanin Allah da mutum bawa da ubangijin shi inda wasu laifuffuka mutum ya yi kokari ya gyara waɗannan laifuffuka din wani lokacin ana ragewa mutum arziki ana takura shi a rayuwa idan akwai saban Allah in ka saba Allah sai Allah ya datse arzikinka in ka saba Allah sai Allah ya datse arzikinka wannan Allah yana maka idan yana so ka dawo gare shi da wasu ba sa ganewa don haka idan kaga ka takura ka higa kunci ana yawan gyara mu'amala tsakanin mutum da bawon shi wani daga cikin magabata yake cewa na rantse da Allah dangantaka ta da ubangiji ta kai da in nayi laifi na san ga abin da zai faru wallahi haka yace idan yayi kallon mace irin wanda aka hana to yana da yaƙinin nan da kwana uku ko hudu abu kaza zai iya faruwa kuma sai ya faru in ya zo na abu ya mari yana zaune ne zo falla masa mari zai ce ni na yi kaza ranar ka kowane irin masifa da ta faru yana iya danganta ta da kowane irin laifi ma asaba kum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer lalle ba abin da yake samun ku na masifa na jarrabawa sai dan abin da hannayenku suka aikata kuma Allah yana kauda kai akan abubuwa da yawa bana nufi fa shi mai wannan tambayar yana da laifi yana da kurakurai ne eh ina magana ne da siha am na gama amsa tambayar shi mun kuma masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi mafita ko ya bata mafita Allah ya ba dukkanin al'ummar musulmi mafita Allah ya yi mana damuwa kunci da tsanani da muke ciki Allah ya sa mu gane ina kuskuren muke yi mu gyara Allah ya kawo mana sassauci da ɗauke cikin al'amarin mu tabbas halin da ƙasa take ciki da halin da jiha take ciki da halin da mutane suke hatta a unguwarmu da gidajenmu abu ne gaskiya na abun a tausaya akwai tsanani akwai kunci akwai damuwa tabbas muna roƙo ga Allah madaukakin sarki Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana mafita Allah ya taimake mu na'am na shi ai duk wanda zai nafila ana so lalle sharadi ne kare kabbarta nafila mun wuce a wujubus sutura ko wajibi ne sai ya je wajen sutura ko alal akalla ya zo sahun farko ta yadda ba wanda zai wuce ta gabansa wannan wajibi ne idan mutum bai aiki da wajibin ba kai kuma kai ne kake da bukata kai hakuri sannan like da tambayar da kai shine kuma ita bayan sallar juma'a iyaka tunani na ba a nafila a cikin masallaci ni ma naga ana yi amma bayan sallar juma'a idan aka yi da sallah ba a yin nafila sai har mutum ya koma gidan shi babu laifi idan ka shigo masallaci tun bayan sallar asubahi ba a yi mata iyaka ba kai ta yin raka'a biyu kana sallama har sai lokacin da liman ya hau kan mumbari a lokacin ne aka taka mata birki amma matsawar liman bai ka hau mumbari ba za ka iya raka'a biyu sau adadin yadda kake ganin za ka iya yana hawa mumbari an kare idan aka yi sallar juma'a aka yi sallah so ake kowa ya kuce ba a so a tsaya cikin masallaci fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah a fita kawai a yatsu doron kasa a fitar watakil anan ne zaka ga wanda kuka dade ba ku hadu ba a gaisa a yi mu'amala to amma lokacin da kake nafila a cikin masallaci watakil duk sun fice sun yi nisa amma so ake ka fito sai daga an canja mu'amala da haduwa wanda aka dade ba hadu ba a hadu a gaisa a yi musabaha a tuna wa juna a yi zumunci shine abin da ake da bukata wallahu ta'ala alam kana koma gidanka kuma sai kai na fulfulin da kaga sun yi sa na'am malam Muhammad na'am na'am na'am kuma karatun da yake a zuci ne kuma ka zuwa mafi na'am ko kai ka fara sai ka yi wannan addu'a sannan ka kama karatun ko kuma a idan liman misali mutum yana bin liman tambayar sa kama guda biyu na fahimce ta kana bin liman sallah ka kabbarta ka fara addu'ar buɗe sallah sai limamin ka ya fara karatu abin da yake wajibi ka saurara ka saurari karatun limami idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an riga an fara sallah wata ka tabbatar inda zaka samu mutane ko da raka'ar farko ce an wuce maganar addu'ar buɗe sallah kawai da ka kabarta sallah Allahu akbar abinda yake wajibi a kanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka cigaba da karatu a sallah ba a buƙatar addu'ar bude sallah a daidai wannan lokacin wannan alfarmar ta wanda ya kabbarta sallah ce tare da limami ko kuma yana yaqinin inda yazo ya kabbarta liman bai gama addu'ar bude sallah ba sai addu'a sa daidai wannan lokacin wallahu ta'ala a'lam na'am na'am to eh na'am eh mm na'am na an zata ba na'am nace in dai kana da yakinin lokacin da ka samu liman ko raka'ar farko ce ya wuce daidai inda ake da bukatar addu'ar bude sallah kawai tabbata za ka yi ka a'udhu billahi bismillahi ya ka fara karatun fatihar da ko da ma a cikin raka'ar farko ne in kana tsammanin yanzu yana cikin addu'a da istiftahi ce misali ba ma ki a ce kana cikin masallacin ko kana dab da masallacin kana shigowa Allahu akbar kuma ka san yanayin da yake dogara addu'a ta istiftahi ya kuma yake yanki yar gajera hewi amfanin waɗannan dogaye kenan ya tafi wallahu wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin ya tafi can yana kai kuma yake subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka shikenan kun hada tsakiya ko ko kun hada a karshe shi ya tafi doguwa kai ka tafi yar gajera ko ka tafi da mala'iku suke rububi insha Allah ta'ala sai ayi ta Allah ya samu dace ma nura na'am to na'am na'am na'am eh eh eh na'am mm na'am mm mm na'am eh gaskiya ne gaskiya ne abinda ka faɗa haka ɗin ne idan mutum ga masallaci sai ya sallah a majalisin da yake shan shayi to sallah a masallaci tana rubata sa sau 27 ko sau 25 ai da ma hadisin sallah haka ta zo salatul abdi da yake zai fil masjid tafdulu salatuhu fi suqihi wa fi majlisihi sab'an ko 25 daraja sallar mutum a cikin masallaci tana rufe sallar shi a kofar shagon shi da gurin da yake hira da daraja 25 da haka gunda kuke hira kuke shan shayi sai kuka kabbarta sallah kuka yi sallah a gurin to daidai take da daraja ɗaya in kun yi sa'a tasira wanda suka zo masallaci su suke da 25 ko 27 dan kun haɗu ku goma mashaya shayi har yanzu ba ta kai darajar wanda suka shigo masallaci ba haka nan gurin da kuke kasuwa saboda kacci niki ya gushe ku sai kuka yi kabbarta sallah a gurin sai kuka yi to har yanzu wannan ba ku samu daraja wanda kuka taho masallaci ba da haka ka'idar shine inda masallaci a gurin ku kulle shagunan ku adana dukiyar ku ku taho masallaci ku yi sallah ku koma gurin sallah ku nan ne za ku samu daraja har sai idan ya zamanto zai zamanto akwai takura da cutuwa ku taho masallacin yayi sa to wannan babu laifi in kuka mai da gurin gurin sallah ku ya zamanto masallaci kuma sallah ake kawai sunansa masallaci wannan babu laifi ko da ba a rufe shi ba amma kawai ganda ce ta sa saboda kuna da makaranci a gurin ku ya fara tajwidi ko ku kabbar sallah kuma ku yi a nan gurin har yanzu ita ma darajar ta guda ɗaya ce hadisai ina ganin suna cikin bukari insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace eh da haka ƴan uwa a rage ganda gaskiya da ka zauna shan shayi ka rasa sallah ku yi haƙuri ku sha shayin ku taho ku samu sallah in ya zamanto lalle ba za ku rasa sallah kuma kana son shayi to ya ka zaɓi da ko dai ka sha shayi ka rasa darajar sallah ko ka taho sallah ka rasa shayi ya ka zaɓi da wanda ka gafi maka ko na'am na'am na'am na'am na'am na'am Na'am. Na'am. Eh. Su kuma Ok, za mu ji kamar da ƙari? Eh, shi ne za a ga aikon lokacin ta yi karantuwa kamar musulma din nan. Za a ga ƙari ne da ya zo a cikin wata riwa da yasa ya sako ta. Kamar subhanaka wa bihamdik da take cikin baka, ita ma ƙari ne a cikin wata riwayar al-mahdiyu man hadaita nan man kari ne a cikin wata riwaya insha Allah ta'ala saboda na zama wani a wancan ma malam kamar wannan Allah akbar gajiya malam a cikin ayan da ta zo a riwaya malam za ka kuka fare ta da na kuma ya kuka da eh kuma da haka ko wani ya ko sai ne eh za ba ba cikin da ke samu bambanci yi ko ne eh duk abin da ya inganta in kai daidai da shi insha Allah ya yi daidai insha Allah ta'ala eh tunda ana samun bambanci tsakanin wannan riwayar da wannan riwayar ba maki kuma mutane biyu ne sahabbai guda biyu ne shi wannan lokacin da yazo haka manzon Allah ya karantar da su shi wannan lokacin da yazo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sai kai aiki da abin da ya inganta shi kuma Imam Albani da ya kalla duka riwaya ɗaya ce akan addu'a ɗaya sai ya karo maka ƙarin da suke cikin wasu riwayoyin da baya cikin wanda ya rike ta a umda sai ya karo maka dan ya zama to fa'idar gaba ɗaya ka same ta wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdi na a wannan to assalamu alaikum malam muna barar addu'a wata baiwar Allah ta shiga yawan damuwa malam a roƙa mata Allah ya dawo da ita kan hanyarsa kuma ya dawo da ita gida lafiya na? to ta shiga duniya ne ne ce damuwa? na Ta- ok ta shiga yawon duniya kenan ko? na ce yawan damuwa ko? ta shiga yawon duniya to muna roƙon ubangiji Allah dawo da ita wajen gida abin da ya ruɗe ta bar gidan Allah maɗaukakin sarki ya sa ta gane gaskiyar al'amari ita gaskiya a cikin rayuwa duk wanda ya yi zuciya ya bar gida ya shiga yawan duniya saboda yana da kuruciya tabbas zai dawo gida ko a makara ko ya dawo a jinye shi wannan shine abin da gaskiya duniya ta nuna haka za Allah matin haya abin da rayuwa ta nuna shine duk wanda ya guje ma dangin shi saboda yana da wata dama saboda yana da wata faraga ko kuruciya da Allah ya bashi zai wahala kaga Allah ya kashe shi ba dawo shi da shi gaban dangin sa dan ya gane kuskuren sa yayi nadama yayi kuka tun kan ya rasu gadi haka Allah yana yi da haka to duk wanda zai fita yawon duniya ko fita yawon duniya babu laifi a bahi labari da irin waɗanda suka gabata ko a cikin unguwarsu wani ga abin da ya wani ga abin da ya kuma babban abin mamaki za ga duk wanda suka fita gida don su guje ma yan uwa da dangi za ga inda ka same su a cikin wahala suke da kaskanci ba sa wuce karkashin gada ba sa wuce kasuwa ba sa wuce cikin yan dako da cikin yan taha daka daka da kazanta da wane ne eh zai taho ne da kyar za a yi adashe a dan a'ara masa kuɗi ya zai dan jin zai dogon riga ya matsa jiki ya taho yana taje kai shikenan da ya kwana daya biyu za ku gane village eh da haka to duk wanda ta bar gida gaskiya tana cikin nadama in kunci ne da damuwa babu laifi a taya ta da addu'a a nuna mata kuskurenta ta dawo gida ta zauna a cikin yan uwa da iyaye wannan ke fa alkhairi Allah madaukakin sarki ya dawo da ita gida Allah nuna mata gaskiya Allah ya sa ya zamanto duk wanda suka fita yawan duniya dan ganin kyalkyalin abin da ke cikin shi Allah nuna musu gaskiyar abin su gane su dawo su yi zaman mutunci a cikin yan uwa da dangi Allah ya tsare mu ya tsare zuriyar mu Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani Allah ka tashe mu a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin